وجبت لهم على القرآن من سيد العشرين كما لهم في كاظم الموتي الذي قتل سيد بشير كما لهم في كاظم الموتي وجل الله تعالى عنه رحمكم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد بن فاتح لما أورد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق الذي وبالتالي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يحبون لكم ترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضي عن القوم الفاسقين يا يحبون لكم ترضوا عنهم آه، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تدعوا لك wannan yanki na tarbuka munafikai za su zo su yi ta maka rantsuwa kai da sahabbai suna muku rantsuwa don ku yarda da su domin da ya dawo din munafikan su ne ta zuwa kowa da zai fito da yin sa yake ita duniya da su da Allah ta nema mun gaba a kan samu zuwa ba ga kudi sai ne da Allah ya ba gaba to shi ne nan Abdullahi dan Ubangi dan lokaci ya kusa mutu amma bai mutu ba sai ya zo shi ma ya zo ya kawo kudi ya yi rantsar ɗan da zai yake ya rantse daga bana duk jihadi da za ka iya suna ba za ka ba ka iya ba da nisa a in ba man ta ba karatu jiya mun karanta fahimtar da aka lafi da ba ita ta nemo fasa da muka yi furuci ya rasu da za suna da alifasarin Allah ya dawo daga gida lafiya suka nemi cewa nan gaba za su yi yaki da kai kai lantar da jumari a bada wannan gaba ikon Allah ba munafukan kare ba har sahabban ba wanda ya kare shi da manzon Allah bayan da wanda wani ya da shi ne yake na karshe a duniya bai kara zuwa jihadi bai kara zuwa yaki bai bayan da duka cewa bai karɓar wani don ku yarda da su idan kuka yarda da su to lallai fa inna la la yarda an qawli fasiniya Allah ya ba zai yarda da mutane da suke ba kai ba ma'ana annabawa suka bari da gidajen ya raka da bakinsu ba Allah amma shi dai Allah ba zai yarda da su ba daga ba Allah zai tona a cikin su sai kuma Allah ya da manzo su yi da su abinda wato asalatu da dina kullu musu da guda kenan wanda ba ba zai fara ba a sai kana da tsarin don farki alama mu shi الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأنزل أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم يا رسول الله da amana rabawan ƙauye waɗanda suka zo wurin ka kashi karshe yakin nan ba su kaɗai wani duk inda larabawan ƙauye suke wato in sun tashi tsawa tare da su fi kowa kafirci in sun tashi munafinci su fi kowa munafinci أشد كفرا ونفاقا إن أنتم كافرانسو سنت قاتل ري سنت منافقي الذي أفضل تسكين الإسماء مسلم أجاب الإيمان سوى واتو الإيمان يماني وفكرة يمانية إيمان اليمن يجمع مع اليمن أما إن كان يمن قاتل ري to kaje cikin larabawan ƙauye su ne wanda suke ɗacin rai waɗanda suke da kaushin zuciya shi su rufe wani fatan wa'adar Allah ya ɗan hudu da ma an sallallahu alaihi sun fi cancanta a ce ba su fahimci hukunce hukuncen abin da Allah ke saukarwa da manzon misali in sun zo haɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake so a sauke murya لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي سوء الأمية إذا تقولوا سنة إذا كنت تقولون أبو الشيء نفسه ذات ذو بلاد الكل كأي كل محمد لا محمد أشهد سبحان الله فسنة وجدنا يقول الله بلاد الكل يشهد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم sai ya je gefe cikin masallacin inda ba jama'a ya je ya tsuguna a rukuni fitsari a cikin masallacin manzo babban suka yi masa ja annabi ce ta ta tsumu za ta tsumu to da aka takar ku ga tsewar fitsarin sa ku bari ya kammala sallallahu alaihi wasallam jama'a ba ba masallacin nan ne zuwa na nan ne muke da ba masallacin annabi Muhammad. Saboda da ba za mu ɗauke da mutu da ta tsohu, kuma annabi na cikin masallaci. Ba wai yanzu ba ne annabi na cikin masallacin na zaune. Ya sha yake da wasu guda ya fi tsarin. Aka yi ta annabi ta tsarin ku kar ku kaɗe man tsarin da ku bar shi ya kamma. Yake bashiru wala tuhu. يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين في الفجر كم تقول يا جماعه وكم توجع كم تقننت الا يجوز عن اي مسألة بشر وكل يوم yace me zai hana ku nemo doga zubi ɗaya ku zuba a kan fitarin ba shi kenan ba ku bari ya kammala fitarinsa ku samu goga guda ɗaya ku juye a kan fitsarin shi kenan ya wanke fitsarin a nan ma malaman su ke ɗaukar cewa in an cika goga fitsarin bayi in dai aka cika goga ɗaya da wannan hadisi to ya wanke ne sallah ne ban yawo saboda da annabi yake faɗi da nan ya ce goga ɗaya ko goga zanu ma hausa gobe kuzuwa guga ɗaya ko guga biyu ya ina ma'ana guga biyu kamala guga ɗaya na yawa to ga wannan wa ajir wallahi ba da irin kawai nan da ya kama da misalin da sai zo zauna ya ce Allahumma hamdi wa ham Muhammadin wa la tuhamma ala ahada annabi ya ce halatta wasi'an yace Allah da kai na da cikin Muhammad mutum mu rai haka shiga wani a cikin musulman mu ga yi masu wani misali annan da yake ka kare wa Allah ta tsara ta ne yawan da kake ni da kai ka san duk yawan rama annan da ni da kai sai Allah ne ya ji yana masa wa'azi ba haka ake yi ba ka ga nan wurin to abin da yake a kan aiki da tsari na bayi da ba a yi a irin nan wurin ba a yi nan wurin ibada ne yace a hankali ya karba واجر له كما انزل على رسوله والله على عليم بيوم الدين حكيم يوم القيامه
ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليه دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعوان من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم a cikin larabawan har yanzu ya rasu da tsari akwai wanda ya nanci a kawo gudunmawar yaki ko a kawo sadaka to zai kawo ne a matsayin shi fa wannan kuɗi ba da imani da ba da dalilin ya yi asarar yana ji kamar tara aka yi masa kamar aka kwace masa wato ba maganaman bane maganan maganan samun yanzu kamar rani don kuma maganan wato an karfe ya yi asarar kuɗi kenan to ya ɗauki wannan kamar an marta na ne ko an kwace an kwace masa dukiya ba wai ya bayar da kyakkyawar zuciya ba yana bayarwa wa ya tarabba da gudu mai tsawa'ir yana saura muku mummunan juyi cewa ana kawo juyi na waɗansu sojoji daga yau ko daga farisa su zo su yi wannan jina su yi wa ba za su rasa juyi mulki wani wani mutuwa Allah ya ce a rai da ya tussau in ji mai mun ma ya zo kan su zai kare ba kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi Allah sami'un mai ji ne alimun masani
ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم
ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته inna allaha ghafurur rahim kaga adalci na alqur'ani Allah ya ce ba duka larabawan kawai ne munafikai ba ba duka su ne ba su da imani ba wa min al-arabi a cikin larabawan kawai akwai mu'minin billahi wanda ya kyautu da imani da Allah wa yawmi lakin da ranar lahira wa yattabi ma yusibu qurbati ba magraman ba qurbati ila Allah wa salawatu rasul wanda ya dauki abin da yake kashewa saboda Allah a matsayin neman kusaci ne zuwa ga Allah wanda wace da su kuma samun addu'a ne wurin manzon Allah sannan dan a gaba da shi kullun amwalin sadaqatan tudashiruhum wa tudashiruha wa salli alaihim bima naqulu lahum inna salawatika bima inna da'awatika sakalu lahum sallallahu alaihi wasallam ah wanda wace da su ala inna yaqulu lahum wannan lallai zai kara musu zai kara musu kusaci da Allah da samun addu'a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake mun da shi da mutum sallu Allah zai shige da shi shi da manzo inna Allah sami Allah gafuru da yawan gafara da yawan jin kai
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم الإنسان والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم
والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا والله آه ذلك ذلك الفوز العظيم آه والسابقون الاولون فتند أن يتولوا ومنهم tun da zuwa nasa tun da aka faɗi malakun idza qila lahum furu fi sabilillahi faqatu ila al-am mu'minan ake ta bisa fa dai suka ana zare munafikai a cikin su ana zarewa ake wa minu bayan da suka fi sadaka wa minu man arada Allah wa minu man yaqul bani wa la tafsini wa minu alladhina yu'minuna an-nabiyya wa min al-a'raji wa min al-a'raji wa minhum to ana ta sanin munana a wuri ɗaya inda nan ma za a yi comparative analysis ne idan mu'minai da munafukai da aka fi al-munafiqun da sakamakon su a gaba sai aka fi wal mu'minuna da sakamakon su daga nan ko ba fa ƙara sakin mu'minai ba sai dai an faɗi munafikan a faɗi inda mu'minai suka sa a wasu lakin rasulu wallazina amanu ma'ahum jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa la yakrahu tayyatu la yakum muslimun wa ja'a al-mu'minuna da'wa ila al-qadin da suka kafa Allah wa rasuluhu ليس على الضعفاء انما السبيل ومن الاعراض ومن الاعراض yanzu kuma za a faɗi kiriyan zallan mutane ne a faɗi daraja da matsayi da Allah ya ba su tun daga na farkon su har na faɗaɗaki har na ƙarshen su har zuwa Allah ya rage ƙasa yake wa sabiqun al-awwalun min al-muhajirin na farko farko waɗanda su ne na fari suka riga kowa kuma suka zama su ne na farko a musulunta kuma suka zama na farko a hijira waɗannan malamai sun ce farkon musulunta a maza wato an yi jayayya farkon musulunta a al-isra wadan su ce abu maka shi ne farko kuma a wurin su haƙai a rawato wannan da dama wani su ce a yi na yi ɗalibin wannan ma a rawato wurin su haƙai da dama wadan su ce sai da ka cin shi su kwaye wannan ma a rawato da dama to amma idan mutum ya duba hadisin na a wuri guda zai ga dole ka yadda farkon musulunta sai da ka da su wani ba don komai ba saboda hadisin da bukari da muslim da ashabu sunan suka fitar hadisi sai da aisha Allah ya kara masa yarda bukari ya kawo ya daukar ruwai cewa a wani ma guda biyu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min alwani أروي الصالح الإمام فكان لا يروي إلا تنفر بالصبي ثم هزت إليه الصلاة وكان يقول بذلك رأي يتعنف أي التعبد الليالي زواج الأدب ثم يرجع إلى علم الحسود ذلك ثم يقول إلى فلسفة حتى جاء الرب في ذلك رأي فجاء الموت فقال اقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على بهذه قال فأخذني فقتلني حتى بلغ مني الجهل ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما على بهذه قال فأخذني فأخذني فقتلني الثانية حتى بلغ مني الجهل ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما على بهذه فأخذني فقتلني الثالثة حتى بلغ مني الجهل ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما على بهذه قال اقرأ سورة الكتاب فلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجوه سؤاله فعقر التكبير فقال لقد خشيت على نفسي فقال فوالله لا يمسكنه ابدا انك تكون رحيما وتبشر المعلومه وتعلم الثانيه وتعين على الواحد الحق to wannan hadisi ne kawai in ka duba hadisi a lokacin farkon wanda annabi ya gama da shi bayan gani da biyu alaihi salam dole ke ya kasance da kai dan anan yana ba su labari yana cewa da karka shi to a ranar sa sai ce la fa wallahi la yasi ta ta ba innaka tasul rahim wa ta wa ta yul kalla wa tasbiru ma'luma wa tuhidu ala alwadi al-haqq Sarista ta musu abubuwan da kowa a nan Muhammadu bai sarrafa kowa yake yin su Allah ba zai bai yawo shi. Allah ba zai bai kana irin waɗannan da yoga ta kamar yoga ta ka yoga ta al'umma ne. Yana ɗaukar nauyin al'umma yana kwato waɗanda suka kafa kwato kansu yana ciyarwa yana ɗaukar nauyi yana nema mutane da ba sa iya nema kansu in ba za a yi sauki shi ke kawo su wacce ni ba za ta wari ba. To a nan dole ka yadda da bi da farkon musulunta dan karshe sai ta dauke su ta da shi wajen wa a cikin naukan eh din da aka cikin da kusa in ka fari ta dai da shi waraka ya gaya masa da zai ji hadan na musul da kana ya ce Musa ya laita ni jiya jama'a in ji ku ka kawo magan da ta ce awu mukurji ne hon ala ma ja ahadun bi sifati illa biya ولو ولو ولو وإن أدرك اليوم أمره فكان مؤثرا ثم تتابع الوحي فتوجه لتابع الوقت حديث ابن شاء السوري كذا أمة السوري هو يتقاوي أم ما جنتي عايشة تقول لما أنا من زول كتبت من مقام الله تعالى dan da yake annabi ya fara gani bayan ya gama aiki to bayan ta nuna da shi ta kana ganin da ke ba na ganin da ba a gani ba da ba da na ga wani aka ji wani waraka ya ce ai wannan ne babban mala'ika da ke zuwa kun sa da alheri ya zo da shi kuma zan mutu ina ma ake da karfi na ka ga gudunmuwan da zan ba ka nan da za a goye ka a garin nan annabi ya ce da su ina za a goye ka ai ba wanda ya taɓa zuwa da abin da ka zo shi ba a goye ka ba cewa ومحمد كل أمتي هو في الدنيا أبوه وجاء منكم بائن منه بحق ما أخذتم فكيف كان الحق؟ بعد ما تمسكه كنا أحسنت توشيني تقابل haka malamai ne da wani ce da yana wani su gyara kullum abubakar ne ya fara zumunta a manya sai na ali ne ya fara zumunta a yara sai ya ta yi zumunta ta fara zumunta a mata sai da dan hajji da ya fara zumunta a mawani barori guda da kan bada ya fara zumunta a bayi shi ke nan ta zuwa da jahiliya kowane ya yi ne amma dai sadi daga duka alamu ta yi ba kowa a nan wurin to a takaice waɗannan su ne na farkon musulunta tun daga lokacin har zuwa hijiran habasha na ɗaya da na biyu dan kin kashi Qur'ani na cewa wannan shahadatu lillahi wa ma zulmu da na farko an cikin nasa wannan wani muhajirin habasha kafin ma a yi duk da dai sai na wani mun fara yadda ba da albashi yake ga alƙawarin da ayat suratul nahl ta maka cewa da babu annabi su biyar ya fa a gashi Allah ya ce baka alƙawarin ya baka nan da rayuwar kuma sai ka ji karba wa Allah ya ce akwai lautan ya lamu to muhajirin na farko sai ya zama in ka bi hayaki na sahabbai farko al'asharatul mubashshirun bil janna din farko suna alal akal sun fi hidaya su ne abubakar umar usman ali wannan guda hudu masu yin guda shida su ne kamar haka sa'ad sa'id zubai tsawa abdurrahman na abu abu kabir da ke jaba ali bin abdullahi bin jaba in ka haɗa wannan shida da hudu farko kan samu al'asharatu mubashsharu bil janna waɗannan annabi ya mutu addishin kwayoyin suka yi shiga aljanna jin zuwa ya aljanna bane ma shakkan da su da su ne da wannan da yawa to wannan kenan daga su sai mutanen ahal baki kuma abun mamaki suka goma ahal baki ragowar ɗari uku da goma ragowar ɗari uku da biyu kenan ɗari uku da uku da su ɗari uku da goma sha uku in ka haɗa da wannan goma su kuma wani kiran su daban na ahli badr duk wanda ya je badar manzo Allah sallallahu alaihi ya ga garu fa qala ma yika ala Allah qala ala ahli badr fa qala imalu ma shi fa qala rabbuhu akan katiyar hadis ahli badr cewa ka sani ko Allah ya ji dan badar yake ko ma ne ku je ku na ku ga fara ba ku na ku to waɗannan ɗan badar suke ji a daraja daga su sai mutanen bai ajin wani mutane dubu da ɗari hudu imam muslim ya rawaito hadisi daga sahihi na jabir bin abdullahi al-ansari yace mu mutum dubu da ɗari hudu zuwa da ɗari biyar muka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muka gama sai yace yake an tubu yau ma hayyu an yau duk duniya ba kuma in ji manzon Allah suna dawo bai a yaji yake yau duk duniya na aka bai da kaga wannan an buga sani cewa duk duniya a lokacin ba kuma kuma ahlu baiti duka suna ciki kuma al'ashin mufassirun suna ciki kula ba ku rashin Usman da baya nan ma ta ga mai da halin kan Usman shi ma hannu da ya shiga kuma Usman da bai zai barin ba maza ba zai ke tsaya ya yi shi ne ƴar manzon Allah mutane matan su sai dawo ga yake da su bismillah shi ne jihadin da aka dawo yakin basar da za a raba ganima har da kasan Usman a matsayin wanda ya yi to da ni bar Allah da mutum su da shi to wannan ka ya shiga to daga wannan bayan bai ake wani sabon class ne na sabai duk wanda ya shiga ban da rage wani sai ne na kafin da rage wani su kuma tun da da wani farkon su maka shekara saba an yi bai ake wani ne shi zaka shekara shida cikin wannan sun kada manzon sallallahu alaihi wasallam ya yi goma to duk daga nan da aka yi bai na har shekara ta tabbata fasu makka sai wata azumi wata ramadana wannan kilafi ne da maka da duk wanda kuma tsakanin waɗansu kilafi ne na hankali sun fi wanda ya mutu a fasu makka daga na fasu makka su ne tulaka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa muku an tuba tulaka to su kuma sun fi duk wanda bai ga manzon Allah ba tun daga ranar har rasuwan manzon Allah daga ranar da annabi ya ce mutu ma ma da nuna annabi fa irin da rubu da al-qurba al-qurba ya rasulullah suka ce lakin suka ce masa wallahi ya ya sarka Allah wa alaina wa inna la khamiyya da fitna da ya wu sai ce la aqulu lakum ma qala fi yusuf bi qawli la tasfu alaykum al-yawm idza kuntu antum qura'a to wannan qura'a su ne sun fiji wanda bai zama Allah sallallahu alaihi wasallam da yana da nasa fasori akai yana cewa ba a ba su wilaya kamar gwamnati da abubuwa lokacin da aka samu sabani tsakanin da Muawiya ya fi waɗannan matsayin nazari da abin ala shirkiya a kawo da bambancin ko saɓani ra'ayi a fito a fatawa a fatawa abu da ga mun suna yin gwamnati don sun naɗa su to amma shi da na da nisa da waɗannan kar a ba su su kuma abu da mun suna ganin waɗannan sun fi ido a harkar duniya in ka ɗauki zahiri yin abu zai ka ba shi gwamna a ran nan maganin da ya farce gaba ɗaya فيبقى نوع الشيء فهو التقي لفرش ضربه ده اللي كل ما بيمان اللي بقى على انها ضربه عجبك wannan ne zai to waɗannan zai taji'ai wannan sun taɓa uku su kuma taji'ai su ne addinai saboda bayan bayan wannan sahabi wato khalid ɗan wani da shi da abu al sun mutu yin da ya ta shekara bakwai ana cikin hunna na bakaci na lahuriya da suka zo suka karu a hanya kariya da abu a wajen da ya yi haji a cikin mai na zuwa wani abu da wani in ba ya fi da kai shi wanda ya kama ne ina da ya ce mai na zuwa yace ila mata ya am ila mata an yaushe wallahi inna rasulullah nabi wallahi inna annabi yace wallahi ma kan take yace suka je da Allah ta da kalibin wali da abu da da Usman da Abi Bakr al-Abdai su suka je suka yi baya da aka yi kan abu bayan shi wannan kalibin da baya Usman da aka yi kan abu annabi ne ka rufe ne da wannan da ne ta amma nan da ta hanyar yi baya mai zai ya rufe da zai yi baya amma أريد أن أشتغل إلى ظني نشقت نشقت النبوة يجي منين شقي يجي أن يكفر الله يكون جبار في أول من أول لأن الاتهام أو أما أما أنت أن الإسلام يزيد يزيد ما قبله وأن التوبة تزيد ما قبلها وأن الهجرة تزيد ما قبلها فكم من شيء هو الذي أكل أبيان تزيد فكم هجرة نعيش هو الذي يشاهد تزيد فكم سبا نعيش رأوه مبارك الله to haka da yake waɗannan su ne sahabbai wanda duk ba su ba komai girman da suke su saboda su ma a kiran a tsakanin da yadda na cewa a tsarin na kawai na farko a halifatin sai kai aka rijuwani sai waɗanda suka fita da halifattu maka sai bayan fattu maka alƙur'ani ne ya fara kilasai su la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fajr wa qatala سوى أولئك أعظم درجة من الذين آمنوا من بعد الفأنا من بعد الفتح وقاتلوا من بعد الفتح الله وكل منهما وعلى ربهما فكر في هذا المتقون من ذلك وأنت إذا خالد أول يزعم كاتم بيت da Abdurrahman dan Auf in annabi ya ji sai wallahi ki fara Auf ita wannan shi ta wallahi ki amin ku iyayen ku ba kai wai na shi ma ba ka cikin sahabi ne ba wallahi law anfaqa ahadukum mithla uhudin sahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasayhum da ɗayan ku ke ɗauki gwargwadon dutsen uhud na bar ya bayar saboda Allah ba zai kai cikin shafin hannun sahabi na shekaru ko rabin mata muhan in ya sadaka shi sahabai su ne su ba ina ga mu kuma to wannan kenan a matakin tabi'ai kuma sun fi duk wanda ba su ba su ma suna da tagattu guda bakwai ya kaman babu su ana ce musu abu a kore manyan kogunan ilimi a madina suna cewa fa kullum ubaidullahi urwatu qasimun sa'idu abubakar sulaiman haniya haka suke wani malam ya saba wa fa kullum ubaidullahi urwatu qasimun sa'idu abubakar sulaiman haniya su ne teyayyu sahabbai wato ubaidullahi da zai kusa ibn mas'ud daga shi kuma sai urwatun subai ƙarin ibn muhammad ibn abubakar sai abubakar wani suna ta abu wato abu sarra ɗan abdurrahman bin hauki almajin abu hurairu sai suleiman ibn yahya sai khalid da sun zai ibn khalid da duk zai mai da qur'ani ne akwai ɗan fasari cikin manyan malaman sahabbai to waɗannan guda bakwai su ne tabbata a wajen manyan kogunan ilimi na madina wanda imam malik yake alfahari da shi wannan kenan wannan ne ta bau misali an ka ga wani mutuwar sahabi ya bari wa sahabi suna awon na nan muhajiri da wani ansari bai ce bi misalin ba sai wanda ne ta bau su aka kasa bi misali su ga da zai zo ba ma'ana wannan ba ba su da sharafi Allah ya yaki musu wani ba su ce da su ba ya musu ba wani ba su ce su wata yin da ya yi aikata kaza da kaza ba wani ba su ce da su su ba matukan annabi ya da su yana da su su ma munafikan sun zama munafikai don annabi ya ayyana ya faɗa ya nuna wa mutum da yamani adadin da sunayen su da kowanne da kowanne amma duk wanda ba su ba sahabi ne ba a magana kan ta tarihin sahabi shi ne marra a rasulullahi sallallahu alaihi wa amana bihi wa mata ala imani wanda ya ana sallallahu alaihi wa imani shi ko ya mutu yana imani ko da sai ya shiga tsakani in dai daga bayan da ka tuba ka annabi ya shi to bari to wannan kenan a kisa ke Allah wa'adda lahu jannatin Allah ya tanada musu aljannati da cikin ta da ranar wannan mabudane da kawo da na giya da na zuma da na ruwan daji da na nono min da na fari na shiga abada kuma za shi gasu da a shi har abada zalika kotu a zuwa shi ne babbar rabo wanda babu rabon da ke shi la ya sai a samu nari a samu janna a samu zuwan fari ne to me ya fa me ya fa kuma fari ne saboda wannan shi ne zalika kotu a zuwa وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وممن حولكم من الأعراب المنافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم لا نعلمهم فنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وممن حولكم هذا فهنا الأمر لا أنا ومنهم منهم ذكر كبير الغيب ومنهم من آل ومنهم ومنهم أكثر من الأعراب شو من الأعراب ما هو الغيبين فيزعم قوم أمر ومما حولكم نقول نكيه kaga yunifin suratul tauba ta inda take ranar da hakuri har an ga wasu an fara wani gefen kofin an hauka ku suna da alaji a gefen su ma cikin larabawan kawai na akwai munafin da wani suke munafikai domin arin mai ta har yanzu ba ɗan ƙauyen kawai ɗan cikin garin madinan ma da maradu ala nifaqi sun toke kan munafincin nan ba su ba ba dainawa ala nifaqi لا تعلمون يا رسول الله كيف أكبرتها أما لا نعلم موسوس فتعذبهم مرتين أجل سورة محمد صلى الله عليه وسلم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالهم ولنبلونهم حتى نعلم مجيدا وصادرا ونبلغ cewa za ka gane su daga cikin misalan yadda maganar su ma maganar su ma za ka gane na su gani za ka ƙarfi sun ne shi yayi a shi hakan alakari haka hasu sarkun da aka yi bilali a shafin harkar ya rasu rai a nan malamai sun yi tufafi kan annabi ya rasu Allah ya nuna musu sunna kuma shi ma ya fitar da hujjar mutumin jama'a gaba ɗayan Huzaifa ya rasu ne bayan an kashe Usmanu da kwana arba'in kafin ya rasu an tambaye shi Huzaifa da duk da na gwar kullum ya kashe Huzaifa da Allah zo mu je a Huzaifa ya kashe da ya mun munafikan amma da annabi ya gaya mu da ranke da ya cikin manzon Allah kake so ka faɗa ta ce ku ji ya mutum ya mutum amma ni ba na shi ko in mun da kake da mutum ai ko ku fa to daga lokacin wani yaro sai mu da mu da mu ce da na da ne ko da ba ba na hannu da mu su ce gane wannan ba sai mu da su ko da kan da mu ko wala shi da ala ali in ba ta abada cikin wani kusurci ba to wannan ba wani ali madina malakuwa da misali ya ta ɗan ran na yau azibu da sanu za mu azabta da su sau biyu wa irin azaba guda biyu nan a duniya su rayu cikin tsoro kada a tsoro su ya tsoro bayan tsoro kuma ga shi su rayu cikin tagar cikin dukiyarsu Allah ya gaura ba daɗi kan wancan dukiyar ‘ya'yan cikin ba lafiya wancan an kashe shi wancan an kama wancan da ba kullum cikin jari na kari gari babu da wancan gidan ba iman da Allah ba ka ga wannan ya yi zaka ba maratin mara farko da mara na biyu kuma a cikin kabari shi ne maratin ba wani ayyuka ba a a kabari to na ƙarshe kuma sun bayyana tuna ya azabin azim kaji alayyan kuma in an tashi kabarin kuma da akwai kafin jihar يشير يدك عشان او يديك انا من الاذان الادنى من الاذان الاكبر لعل المسلمين واخر مثل
واخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور
وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم وآخرون اعترفوا أجلسوا وأن يسكتوا عليهم أقوم تأمين su ba su goye da su ba sun zo sun fara sun ce wallahi ba ne sun san su ka sada ta da zuwa yau mutum goma ne akwai guda bakwai su ne wannan aya take magana a kansu abu lubaba ibn at-tirmidhi radiyallahu ta'ala anhu da mutanen da su bakwai su ba ba su da kuka ba da annabi ya dawo mai magwacin su ba da hanzari na ƙarya sai ya suka tafi masallaci suka ɗaure kansu da kyau kuka suka ce ai wallahi su ba mai kuncin sai annabi da kansa abu lubaba ya saba da irin wannan ya yi haka lokacin ya ce kandar da aka tura shi banu ƙwarai da suka tambaye shi ne za a yi zuwa kuma ta da yara suna kuka da zuciyarsa ta ta kare sai ya nuna yanka yake ya ci amana manzara ya tsare kanka a masallaci to nan din ma haka ne to su waɗannan da suka tsare kansu a masallaci a ne da kyau wallahi ma ba zan kuce su sai Allah ya kuce to sai suka zauna a wurin har sai da ayar nan ta sauka duk da asbani manzon Allah suna son zai shiga barka yana ɗakin sai da ummu salama sai da ya karanta ayar da ke ya rasulullah a fara ubashu a bani baba ba na yi a zuwa baba a jiri Allah ya yare maka ba ya ce ki maka a jiri sai abshir ya abani baba a kasta Allah mu alai a jiri ka abu baba Allah ya yare maka yana ɗaure a masallaci shi da mutanen sa sai ya ci masallaci ko da gudu da shi ka ɗaure ba da gudu da ba يريد الله تعالى تولوا في نعيم تركوا ذكروا في مخالفة أمرا صالحا وأحكام سيئا أقول ما إيه كتبوا إنهم تقوموا سوني وعلى الثلاثة الذين خلفوا إن كان أكاد عندهم ولم تنسوا داود وتو كعب بن مالك لما رأى الربيع لهلال أمية سوقوا سوقما suka zo suka kira annabi gaskiya ya rasu da layi ka ya fara da shi kai ya rasu da layi ya ce da na shigo da wanda za a je ya ce don akwai hadisi ko fa'in da suka rawaito hadisin Abdurrahman dan Ka'ab bin Malik lokacin da Ka'ab ya tsufa idanunsa ba a gari ya rasa idanunsa shi wannan Abdurrahman shi ne masa dan jagoro da haka Abdurrahman shi ya rawaito hadisin wurin baban nasa yake ga mun da masa dan jagoro shi ta yi akan mu wannan ayoyi da ruwa da fara su ne da suna da goma guda wata da magana su ne zuwa gaba kawo ya kuma zai faɗa yace da na shigo ba yace ina cewa yace ina cewa zan je yaki zan je yaki da na shigo da ya gani tabassama tabassuma al-ghurba sai na ga yayi mushi amma mushi ne na ne da kalmar mushi ne da na ƙara ko sai ce mu ma ha ba saka bai kai da ka ya ba ku kira ki mu ba yace ya kuma da ina ta ayyana wallahi ne da shi ba su yi mawaki ina da tsaye masu zaki da zamba ka yadda da shi ka nema mun gaba da Allah ka yadda gaskiya ne amma ba zan ma tsaya ba na zan mutum ya ma gaskiya in ya zo kai fushi ya ce gaba Allah ya ce mu in Allah ya ce mu ne farkon maka da wani ya ce mu kai ma kuma mu ya ce amma in ba kai ya kai gari ne ba Allah ya tona mu abin mu kai shi ne Allah ya fi shi ya maka ni ne ta huta da rai ta gaskiya wallahi ba a duk yanin zuwa ne na bane ta to shi ma marasa da suke gefe ya ka hankali kuma ya gefe ya ka a yin sama suke wannan kar kowa ya ƙara magana da kwanci sha'ani in Allah ya so ayoyin gaba in an so maulana shi yi ba duk zai karanta mana a ayoyin abin da yake na hadisi cewa sun gudanar da guda bakwai saboda sun zo kansu ne ya za suka shi waɗancan mutum uku waɗanda su sun fahimci gaskiya suka da gida ne ne kawai kowa ya ƙara mu'amala da su ko magana ko magan ko zai zo karatu ko a kasuwa ko a ciki da suka yi kowa da shi ne ko a yi ka abu da na mai mani gina fada gidana gidan dangin ina shiga ana zuwa ta ka ɗauki wuta ka ke na shiga ƙala da ita mai wani yawan kun da zai na shi da kai da ita ba a zo da kuna bin da kuma imani da annabi ne ke ba ku ba ku wallahi in ba shi ke cikin da ba har da ba ta har da ba. Yan wani da ta da yin da yin kasuwa da ya wani farki yana tafiya da cewa jama'a ba ya tafi kuma ne a gari nan sai jama'a da nan shi da wai kowa ma kai kuma mana shi wani sai farki ya wani kuma ne ya kuma shi da ya sai da ya yi kuma ya kai daga sarki ruwa na ji ne gidan da bai san da mawaƙa ba ya wulaci ke muka ka ci kan gwaya kana zaka ka kaura da wannan ni zan baka da zan mai ka kace ina ba ka mutai a gurin ni sai shi ne dan mai ka yi wani sabon bara ni sai ne ka kace ne ke mu ta ka ba mai wasu mani ba mu da ni to haka dai suka ji wani zamana cewa aka bayan kwana a saki suna cikin wannan hali mai wahala annabi ya zo sun ma sun ma ta su samu hanyar da suke gina suka kira su da bincike su ne ya su ne da gida kawai matar hilalin su kuma ce ya zo mai wallahi ya tafi na mai hilalin zai mutu tun da kai magana nan kuka yake ba kure ne ke maka abinci da kirkin maka kure ya dan ciro a cikin dan shawar kai ne wallahi kai da wasu ne annabi sai ya ci zauna a wurin amma ban da mu'amala ba sai ce ta ya fara yaushe mai abinci mai yaushe ki ba sana yaushe to sai wannan suka ce ka goge wa kula da suka masu gaba da goge yanzu na bani da nake ciki amma su ne cewa su kuma da ma ne to a sai a haka to haka dai suka ci gaba da bayan Allah a bayan kwana ayoyi sun fara su sauka kamar da waɗannan su da katta ban da waɗannan da shi wani wajibi wannan sai aka ce wa alaf salatu ta shi kan kullu zuwa ga rubu to a takaice ne wannan kafin a zo mutum su goma ne waɗannan bakwai waɗancan kuma uku to wannan bakwai ɗin su ne aka fara yaki da suka ɗaure kansu a masallaci wa aka sanya a sallah wa yutuba alaihim da sallah Allah zai yafe su mun ce kuma a cikin Qur'ani da shi ne tabbas asalla ina ce yi jini an da kashe sun dawo ƴaƴan annabi aku sun dawo da Yusuf da Bunyamin da Dawud da Isa to asalla wa yutuba alaihim da sallah Allah zai karbi wasu ma'ana Allah ya tafi musu kenan inna la shi Allah gafurun yawan gafar da yawan da jinda
أمي أموالهم صدقة تطهرهم
ومن أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم قل يا رسول الله ka karɓa daga cikin dukiyarsu ka karɓi sadaka daga cikin dukiyarsu na zakka da kuma na wannan laifi ma da suka yi dan da ayoyin suka sauka abu da babba ya ce ya rufe da ga dukiya na gaba ɗaya na ba su wa Allah na yi da yau zai da gobe ban da kowane bani ma su ke yau annabi ta ya yi yau ka ɗauki turki ka bar ma ya isa shi ma ta abu za a faɗa kamar da ke na min tawbati an an khali a min mali sadaqatan ila Allah wa rasul ya faɗa yana da cikin ma tuba na Allah da nabi in su kuda da dukiya na gaba daya na ba Allah da zuwa annabi a a ka kai ta dukiya ta ne ba amfani dan wannan sadakan ka ba wa wani kamar sadaka sallallahu alaihi wasallam kullin amwali sadaqatan ya rasulullahi ka kidaka daga cikin dukiyarsu تبشرهم وتبكيهم بها وصلي عليهم saboda ka tsarkake su ka tsarkake ka musa ka tsarkake su ta hanyar wannan zuciya su ka tsarkake su kuma ka tsarkake su ta hanyar karɓar zakka a yi wasuciya wannan sai alayhi ka musu addu'a duk wanda ya kawo abdullahi na abi aufa ya kawo nasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma salli ala ali abi aufa wannan ma ya kawo allahumma salli ala ali fulani allahumma salli ala fulani to kamar da muka faɗi malamin sun yi baki annabi kadai ke da haƙƙi ya ce Allah mu sani Allah wani amma wani bai isa ba saboda shi na sani bi ma na ɗauko da wani abu addu'a ba wai salati ba wai sai wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu addu'a inna salawatika a cikin malamin kira'a da hafsu almajin asim da hamdu suna bin aljayyaki al'ubi da kisa'i suna karantawa inna salata sakanin lahu sauran malaman kuma suna karanta inna salawati sakanin lahu duk dai salata ka kai salawati ka nan salawati ka da awati salata ka du'a aka addu'a ga Allah sai zai ba su nutsuwa zai ba su nutsuwa a cikin Allah ya yi in ka musu addu'a والله سميع عليم akan wannan aya ne imam Bukhari bayan da ya fara ya bar duniya masu ba da zakka suke fara su abu suka ce ai annabi kadai Allah ke hukun amwali ina yake a wuri yau baya ne dan ne abu da zaka baka ba za mu masa ba shi bai da mutu wallahi da wani wuri a kalan كانوا يؤدون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ان فريقا حتى الامم ما هنا تشتم دائما يقول لهم لا يعلم يعني yana cikin da wani sabiya da abu baka sai da ya gamsar da su da ilimi har ma wani suna da ta to kaga wani cikin ilimi na abu baka wanda ba a faɗo kawai shi da nisa ana gane ba duk ba a bai su tsaye wani karatu da shi ya gane da umar ya gama da ilimi ya za ka yaƙe su ma da ya ce wani ƙarfi ƙarfi da sa ta ya gora ya ila sai ka yi wa asabuni ijma wa amma da bila da ya yi da ila da ya ko to saka da hakun mai ya kama tashin da ya dama to saboda dukkan cikin wani na da baka ya da ya hada ni babba ta ba sabon manzo Allah musamman manya a ciki da babu kalmi a sahaji amma manya manyan kamar baka kalmar mu to bala'i ne babba mutum Allah ya tarbe shi cikin su zo zaki ne inda ta yi da kai Allah zai zaba a cikin da wani abu ba kai shi shi ba wani da zai kawo shi da wani to da Allah ne ya mutu ne ko ga inda kai Allah zai zaba a cikin ba Allah zai zaba a cikin ya shi ake ya kawai Allah bai ya mai Muhammad ba dan hakan ya saba da inna sha'ani aka huwa al-afdal annabi kai ba duniya mai inda na koyi da na bayyana in dai babban sai da ya mutu a gaban manzon Allah saboda abdullahi bin ubayi ne ka ga ai shekara ɗaya annabi da sai rasu ko wannan shekara da muke ciki shekara ta ko a shekara ya rasu ka ga shi ne shugaban mulkin abuja da wannan su ai san mu to ina ne kuma a kan su abuja ne a badar a kan cikin yin ubayi a nan a madina a bar wani sun ke da tafi su haɗa ya haɗu da kuma sa'a akwai kima ci ai da wani da masu abin makiya na makiya abin da mutum da abin da kawai ba shi ma Allah ya fito a yadda wasu abin ya fara su da duk da rabu wani annabi ne zai gyara duk da gaba ai da wani annabi ne a baya da sai a ce to wani annabi ne zai gyara to wannan kenan haɗari ne babba wani wani cikin masu yin wani ra'ayi na rafiyanci muna kallon hawan mulki wata rana sai ke ce mu ne kike wata ɗan uwana na zai yana da na ra'ayi na ce masa wallahi son ƙarin bai da kai kuke da'awa da shi ba mu sahabi ba ne a ba manduri ba ne a farilla ne wajibi ba a yin shafi na cewa ya ara bai ke rasulullahi hukumu farko min Allah ya ce Qur'an anzalahu yafiqumu min azim fadli annahu man lam yusalli alayhi la salata lahu cewa kuya in girman ba masu da laifin da makon ko ta kan da ba mu ta hadu da da yawan jini wajibi ne fa ina da ran ya tare da sa kullu asalimu alai an ilmi wa ilmi ba to ya ji ka fito nan da duk wanda ya ba kanku annabi Muhammad sallallahu alaihi salati bai hada da gobe da fara ka sa an fara imam shafi in kai kai ya ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ne za ka inda da nan ne amma amma shafi ya ba ka man lam yusali alaihim la ya'lamu wanda ya sallah ya shiga da yau kafin ku sanar da yana gobe ne to na ce maka haka ke yake mu ai a tarkan lawo mutum nan na kare suna mun da wani dan uwa a kasar a wata kasa ya fahimci kasashe masu wannan ra'ayi ya ce ya je wajen wani malami malamin mai ra'ayi rafiyanci ya je wata alaga wasu da a an je taron sabon karatu sai shi malamin da ya cewa shi malamin su zai ce cewa wancan malamin me ya ra'ayi ka kan abubakar sai malamin shi ya kira da Allah wannan ba shi ya kara ba mun zo ka bakar ka shi wannan da shi yake wannan ba yake mun zo ka bakar ka da Allah mun kama lafiya ka bar maganar da tsakanin wancan abubakar ko wannan bar maganar yake da malamin su zai maka da shi to duk da ka maka zai ga maka ni ra'ayi na wurin ka wato wani mutum ne mai daraja da Allah ba shi jin ba da hajjin ne ta hajjin mai gidansa saboda mai gidansa ya rufe bai da ƙana magarci ba amma shi bai zo rasuwa ya ga akwai haka yi ya fiye ban ruwa magarci ya na ɗafa na kuma ka ga ina shan gani ne da duk rufi karatu da zuwa da yawon sun ana ganin da ɗin wato bai da ya sunan ke zai ya kashe suna da sunan ke zai da zai da kashe sunan ba da kucin sa zai da zai kashe suna wai an da ta ce zai ɗaukowa ba amma kuma da zai zuwa zai ɗaukowa wasu wani mafi wani hankali ne da gina kaga in ma an yi dalili kaga ya soki sunna sai na ce masa aja wallahi malamin sunna iran malamin shi a iran ya samu ni dai ba ni bane amma da ni kuma ina da hausar sabba shi irin wannan ni ko sai ce masa Allah sarki ni wani dokon mamaki na alwada dokon mamaki ba kamar a ce don Allah tunda sai da jinin da mutum ko ni ban ba na shan da yawan ba ba ba zai ce muku ba za ku ban bai sai ya ta ku mutu ban kwana ya tsaya a gaban ku har wani suna ba da shi har da wani sun yi gaba da shi su dawo halhazan nan sun buɗe a gaban su da hau ya ce alantu auladin mumini da min amfusihim ashe ba ni ne Allah ke gaya muku annabi auladin mumini da min amfusihim ba duka ke kai ne za su yake to ban kuntu maulawu fa aliyu maulawu Allah ya wani mun maulawu wa alimu Allah wa yusuf man nasar wa yusuf man nasar wa yusuf man nasar cewa ba yake to duk wanda yake ni ne gidan da ya aliyu gidan Allah da ni so ne ki a cikin gaba da wani gaba da ni da sauran faruwa nake masa amma abin mamaki muna murna an naɗa mana an mana a wuri da duk ma zai yi wannan jamo ya ce muna murna an mana ga shi a matsayin muna kuma ga ayyuka za su biyo baya tun da ba shi kaɗai ba ne misali idan ki na shahida ne kita imam ali imam hasan imam hussein ali bin al-adina muhammadu bakir jafar sadiq umar sadiq ali rida al-imam jawad ali al-hadi muhammadu hasan bin ali al'asari muhammad ibn hasan al-mahdi sun ce shi waɗannan ne a shari'a ne akwai ismailiyya akwai tarbiyya akwai jafariya da sauransu a takaice duk da jafariya ya nuna kasar da fito a takaice ɗan uwa to da aka zo na farkon muna jira bayan annabi ya rasu sai aka ce waɗansu sai aka ce an yi mu baya a abubakar muna jira mu ga matakin da limani na farko zai ɗauka sai suka zo da ya ce abubakar ba eh ko yi baya a abubakar ne wata shi amma da ya ƙi shi kuma haka ni ko ya ɗa da ya ɗa ba haka abubakar da wasu yana da wani muna jira mu ga limani na farko wani mataki da ɗauka maka bai yaki ba da ce ba abu ya ƙi ba muna ta karatu mun limani na farko muna jira don zo da shugaba Usmani da aka yi wa limami da aka fi kan ba da janna wa annu sai muka jira waɗansu suka rufa da wani suke musulunta ba muna jira mu ga yadda wani sa'ayin da ta zarge ba mai matashi da ɗauka sai muka ga ya zare ya ce wallahi zan haɗa da gungun in ya yi gungun da mutawa ya zara yanzu ne ne masu gwamnati kuma wani da haɗe duka yawan da su yi yadda dai ya yi kowa ya sani an yi zaman an yi dukin an yi hawa kaga kenan a wajen imam a yanzu ne ya zama halifa dan ki dan wannan tabbata ai annabi da wasu wannan ne ba da zai shi a wuka da murwa saboda lokacin ya tabbata wancan da aka masa da yau ba da ibadi da ya karɓa nan ne da yadda ya zare a zaman da su haka zai zare shi ba da kuma ba haka da kowa kan ko shi ko su haka ne rashin zare ya yana nuna ne ne yana nuna ya yi shi da halifancin abubakar da umar da usman idan kuma kace a'a bai yadda ba ya ke to ya sa aka yi yaƙi kuma lokacin da aka naɗa shi saboda yau da gaske lokacin khalifa ne wanda ya kawo ya kawai da wancan lokacin da na ne da duka zai a duk annabi ya naɗa shi da aka yi mutum baya da yaki ba bayan kuma ya rasu ma a ɗan ƙarfi ne suka zaɓi mutum baya ba annabi ne ba annabi ne wannan ya ce masa a ƙashi aure ba amma da mu baya a mutanen da suka ne ya yaki sun wani tawai wannan kuma na ɗin na manzara wanne ya kamata a yaki na ɗin manzara ko bayan mutanen da suka na ɗin manzara to da bayan ba shi ba na ɗin ba ne da annabi ne da ya yaki yawan ya fi da su yaki to da nake maka da ne shi na da mutum haka ba kwashi amma a ga wannan aiki ne a yi a cikin kurji a kan wurin da suke da haka ne sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya zaba wa al'umma idan kace kuma a'a lokaci ku lokaci in kace rubutu suna fada rubutu na na hadisi ne a kan shi bukari yawan dawo da lafiya yawan hadisi shi kuma ai dorakon mutane da su ne ranar alamu juma a saboda ya yi kuma ba to yi ce wannan kuma misali ana na to ka ki ne annabi da hayya barci a gurin sabon da ya kama ya hada shi ba kuma ya yi tare annabi ba su ai annabi ya kai abu da duk sun yi nan ba ne da annabi to wannan ke nan Allah na gaba Allah ya san sai da Allah ya ma ya gaba ya tsoro ya yi ya ma ya ya akwai malam Usman da zai yi da yau da Zaria.
Ina fara musamman kuma na Zaria da na kawo da alimi da mutanen da na ce ya mutu a tura tun a kan zaure wani tare da su. Sai ya mana a tura da mutu su duka. Kuma ce ya ce a kira muku a yau insha Allah da wata karatu yana na ranar Lahadi da tashi a nan wurin karfe goma zuwa karfe goma sha ɗaya ko kai a zuwa tun ma kuwa ne a zuwa su lafiya. Allah ya jauna kana mu shi Allah ya shi. Ina da lafiya.
قال الفاتحة صلاة الفاتحة الحمد لله.